بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا قوم شاء أكو شكرة ta yau takwas kai ga watan hudu shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha uku ga watan uku shekara ta 2011 a lissafin turawa kuma wannan shine darasi na 35 a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na sheikh nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama yau cikin taimakon Allah za mu tashi akan gabar magana ta gaba alfathu alal imam buɗi wa liman ana sallah liman sai ya tsaya a karatu ya yi mantuwa ko ya yi makuwa ko ya yi wahami buɗi da za a yi masa don a tashe shi ya ci gaba da karatu hukuncinsa da kuma yadda aka ce yi malam yake cewa wasanna sallallahu alaihi wasallama الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة من قال الله صلى الله عليه وسلم يا سننتا يا سننتا إذن كراتو يتشاكدي ko ya rikice wa liman ta yadda ya kasa gane wace sura ko wace aya zai dora a gaba to za a yi masa fatahi shine a yi masa buɗi faƙar sallah salatan فقرا فيها فلبس عليه وترانا من ذا الله صلى الله عليه yayi sallah sai yayi karatu shi kansa fadin yayi karatu sai karatun ya rikice masa shine falubisa alai abin ya rikice ya cakude allafsu abin da yake cakudewa ya kasa ci gaba saboda mu'jiza ta alqur'ani babu babu wanda Qur'ani ba zai iya tsayar da shi ba babu shi karewa dai kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kansa ya zo yana yin karatu karatun ya tsaya abin ya dan kakare haka falamman saraf yayin da ya ida da sallah kala li ubay sai ya gaya ubay bin ka'ab ubay ibn ka'ab dai ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manya sannan kuma mahaddata alkur'ani masanansa wanda sun yi tashi kuma sun yi suna akan sanin alkur'anin hatta a wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam karatu ya dan cakuɗe masa kaɗan sallallahu alaihi sallama bayan yayin da idan da sallah sai ce a sallaita ma'ana sai ce wa ubayu kai kai sallah tare da mu anan qala na'am ubayi ya ce ya kwarai kuwa kala sai maza Allah ce fama mana ka an tafta alai sai ce to me ya hana ka kai mun ka mun buɗe yayin da na nemi a buɗe mun me ya hana ka ka tayar da ni yayin da na nemi a tayar da ni hadisin abu dawo da da ibnu asakir da imamu tabarani a cikin al-mu'jamul kabir da abdiya al-maqdisi a cikin al-mukhtara hadisin mukhtara duk sun ruwaito wannan hadisi hadisi ne kuma sahihi ingantacci a nan bai karisa riwayar ba a wata riwaya ubayu ce masa yayi ya manzan Allah wato sallallahu alaihi wasallam wato kwarjinin ka ya hana in tashe ka kwarjini tabbas ya ji annaba din yayi kuskuren karatun ya tsaya din to amma ya tashe shi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da kwarjininsa ya sa ba wanda ya iya yin tari ma a cikin masallaci to wannan ya nuna mana ashe ashe an shar'anta idan liman wato yana yin sallah sai samu matsala a karatu to a tashe shi to amma malaman bikin sun yi bayani yaushe ake tashin mutum akwai tashin da zai bukata ya je ya dawo ya dada komawa ya dawo abin ya ki zuwa to in wani ne sai shiru yana jiran a tashe shi kenan to in ya shirun nan sai ka jefa masa kuma mutane kala-kala ne su masu limancin kala-kala ne masu ma tashin kala-kala ne abin da ya fi kyau idan ka zo tashin mutum a sallah yayin da wani abu ya rikice masa ya kasa ganewa to inda ya rasa din zaka bashi kun fahimci wannan wurin da ya rasa zaka jefa masa amma wani idan ya zo ta da liman din sai ya daɗa mai da shi farkon aya a to shi ma ya yi farkon aya ya yi ya zo bai samu ba da haka gabar da ta kubuce masa din nan za ka ɗora shi wani yanzu ga a cikin sai yana cikin karatu sai ya zo tsakiyar aya wallahi sai abin sai ya rikice masa malam sai ya zo tsakiyar aya to kaga anan ba hikima bane ka dada mai da shi farkon aya sai ka jefa masa abin da ya rasa kullum sai ya ci gaba ban sani ba koyon wasu na fahimta yawwa dan wani nan gaskiya idan in ka mai da shi farkon ma to ba za a wannan ba ba za a samu nasara ba akwai kuma wanda bai bukata bai bukata ya san ya yi kuskure ya gane to da kansa zai saki dawowa to sai ya gyara kayansa da kansa ba sai ka yi magana a sallah ba don magana taka a sallah ba a da bukatar ta in ba da larura irin wannan ba to liman din bai bukata ba yayin da kaga zai wuce bai gyara ba to sai ka ko ya tsallake to sai ka abin nan ko kuma ya karanta yadda ya canja ma'ana sai ka gyara masa wani lokacin aya ce mutum zai tsallake idan an bashi ya wuce ba a yi laifi ba matukar bai lalata ma'ana ba wani lokacin kuma za ga mutum yana cikin wata surar sai ya tsallaka ya shiga wata surar saboda ta shabuhin ayoyin kamanceceniyar ayoyin to abinda dai malamai suke faɗa shine na farko ana yin buɗi ne wa liman idan ya nema na biyu kuma ana yi masa ko bai nema ba idan ya karanta abin da ya lalata ma'ana kun fahimci wannan to wannan kenan kuma a nesa da gyaran kura an san gyaran kura ko shi ya yi bata kai ma din da ka zo yin gyaran kuma kada da yin kwaba akwai wani masallacin da na ji ana yin sallah wani zai yi wa liman din gyara insha Allah malam ayar ma shi din bai iya karanta ta ba haka ya mulmulo ta a lalacen ga ma tukuku ce jefa wa liman din to saboda kwarjinin alkur'ani wani zubin in dai ba mai kwarin hadda wanda kuma ya yarda da karatunsa ba wani din idan an yi masa gyaran aka dora shi akan kuskuren to sai ya tuhumci fahimtarsa shi liman kaji ko sai ya dauka to ma'ana shi din ba daidai yake ba kenan gyaran da aka masa shi ne daidai kuma sai ya karbi talqini din mummunan talqini ma'ana gyaran da aka masa mummunan sai ya karbe shi ci gaba da shi haka to kaga yana da kyau a yi kokari wanda zai gyaran ya zamanto ma'abucin qur'ani ne shi yasa kullun a bayan liman wanda ake so su rinka tsayawa a bayan liman in dai a ka'ida ta shari'a ne to waɗanda Allah ya musu falala ta alqur'ani ta yanda idan yayi kuskure za su ke tashin sa amma ba wai kawai kowa ya zo ya tsaya a bayan liman ba kamar yanzu mu irin al'adar mu ba a girmama tsayawa bayan liman kowa ma zuwa yake ya tsaya kawai ba da matsala kowa ma zuwa yake tsautsayi zai sa wata nan a jawo ka Allah kuwa yanzu kuma duka ka rude gaba daya kuma yana da kyau masallaci din a yi tsari a samu lallai waɗanda wanda ya san Allah ya bashi Qur'ani yana da fahimtar qur'anin kuma yana da kamar misalin kuka ci haddan qur'ani ko kuma ma ba haddan dai amma ya laushi to ya iya tsayawa gaban liman amma wanda yake dinkim ne ko da an yi ma tabargarar ba ganewa zai ba to gaskiya bai kamata ya tsaya a bayan liman ba kamata ya koma dan gefe sai ba da masana dama ina fatan kuna fahimta yawwa in an yi haka to an yi an kyautata kaga yanzu idan gwamna ya zo ko shugaban kasa mai tsayawa bayansa ina ce wanda ya kimta yake tsayawa bayansa ko ba gaba ne chief security da yake tsayawa bayansa ba sai kimtsatsi ba saboda ya shirya yana da kayan aiki shi malimin ba a tsayawa bayansa sai mai kayan aiki wanda ya kimta kun fahimci wannan to wannan gabar magana tana nuna mana wato an shar'anta yin buɗe wa liman wannan kenan sai gabar magana ta biyu al-isti'azatu wa taflu fi salati li daf'il waswasa fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine isti'aza akwai isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai basmala bismillahir rahmanir rahim akwai hawqala la hawla wala quwwata illa billah akwai haylala la ilaha illa allah wasu ma suna cewa sabhala subhanallah kenan kun gane wannan al-isti'aza fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wattafal abin da ake nufi da attafal shine tofi har a yi tofi a sallah li daf'il waswasa wanda waswasi ya dame shi ya iya yin a'udhu billahi ya nemi tsari daga sharrin shaidan ko ya yi tofi وقال له عثمان بن ابي العاص عثمان بن ابي العاص ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا رسول الله عثمان بن ابي العاص كشاما ذن الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي shaidan ya shiga tsakanina da sallata da karatuna yanzu wannan fa sahabbai ne manya-manya amma suna kawo kukan cewa shaidan ya shiga tsakaninsu da sallarsu da karatunsu to ina gani ko ga kai ya ce yalbisu ha alayya yana cakuɗa mun sallata yana rikitar da ni haka karatuna ma faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce um, ذاك شيطان يقال له خنزب wannan wasuwasi da kake samu a sallah da rikitar da kai da ake yi aikin wani shaidan ne sunan wannan shaidanin khinzabu bi kha'in mu'jamatin maksuratin khi sai kuma nunun sakina khin sai kuma zayin maksura wa maftuha akan ce khin zibu ko khin zabu haka sunan wannan shaidan din annabi ya ce fa'iza ahsastahu idan ka ji ɗuriyarsa ka ji motsinsa shine fa'iza ahsastahu idan ka ji ɗuriyarsa in ka ji ya matso in ka ji ya kewayo fata'awwaz billahi minhu ka nemi Allah ya tsare ka da shi ka ce a'udhu billahi ka ji wannan fa a cikin sallah ne fa to ka nemi Allah ya tsare ka daga shi watful kuma kai tofi abinda ake nufi da attaful kamar yadda ya zo a cikin annihaya fi gharibul hadith na ibn al-asir shine nafkhun ma'ahu adna buzaq ka fura huri ne za ka yi a hurin amma akwai ɗan yawu kaɗan shine shine mai tuk shine attaful ai shine bahaushe ya ce tofi asalinsa attafulu ne da me da larabci bahaushe ya ce me tofi kun ga abubuwan ko shi kuma na tafil aksar minan nafas kun fahimci wannan nafas numfashi mai karfi haka amma a tafil kuma tuf wanda za a iya fitar da dan miyau haka da iska ala ya sari ka za ka yi ne akan hagun ɗinka a ɓangaren hagun ɗinka talatan sau uku ƙala fafa'altu zalika Usman ibn Abil As yake cewa sai na aikata haka din na ce a'udhu billahi din kuma na yi tofin fa azhabahu Allahu anni kuma sai Allah ya kore shi ya raba ni da shi shiwa shi wannan shaidani din kun fahimci wannan hadisin riwayar muslim ne da imamu tahawi a mushkil al-athar da imamu al-hakim Allah ya musu rahama da imamu tabarani a cikin mujamul kabir hadisin yana nuna mana an so idan mutum yana sallah sai ya dishe dan yana kawo masa wasuwasi a cikin sallar malam ya ce a'udhu billahi mina shaitanir rajim sannan ya top a gefen hagun ɗinsa idan kai wannan ba laifi kai ba daidai kai kuma kai sunnar annabi da aka da sallallahu alaihi wasallam da aka da kaji kana sallah sai ka ji wani buri-buri sakina ka ta tafi khushu'in ka ya tafi shi dai yana kawo maka talliga ka amandawari ka tsallaka ka tafi bata kana karatu ma ka ma manta ma me kake karantawa ka yi raka a biyu ko uku ne ka rasa ma wanne kake yi gaba ɗaya ka ji ka rudi a sallaka kullum ka ce a uzu billahi min shaitan rajim to ka tofe shi zai ƙara gaba duk inda ka ce a uzu billahi min shaitan rajim to shaitan gudu yake ai shi yasa ake son duk wanda ke neman Allah ya tsare shi daga sharrin shaitan to ya rinka yawaita a uziya ya rinka yawaita neman tsari Allah ya tsari shi Allah ka raba mu da sharrin sa wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah haka Allah ya ce yayin da shaytan zai maka wani dan zunguri an gane to ka nemi Allah madaukin sarki ya tsare ka ka nemi tsari daga sharrin shaytan da haka ba laifi bane dan kai wannan mun samu ƙari abu na biyu kenan ko hadisi kuma ingantacce ne babu kura a tattare shi to sai an rukuwa yanzu mu shiga matsala ta ruku'i sun makana sallallahu alaihi wasallama idan faraga min alqira'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya gama karatu a cikin sallah sakata saktatan sai ya dan yi shiru kadan shine sakata saktatan sai ya dan yi shiru summa rafa'a yadaihi sannan sai ya ɗaga hannayensa hannayensa guda biyu alal wajhil mutaqaddima yana ɗaga hannun kamar yadda bayani ya gabata in ba ku manta ba mun yi bayani akan irin yadda manzon Allah yake ɗaga hannu a sallah ko yana ɗagawa ko daidai kunne haka ko kuma daidai ina kafaɗa to irin wannan ɗagawan na kabbarar harama shine kuma yake yi idan ya zo ya ruku'i za mu aikata shi insha Allah a aikace yanzu cikin taimakon Allah alal alwujuhi almutaqaddima fi takbirati aliftitah fi takbirati aliftitah a bisa wato fuskar fuskoki da suka gabata a kabbara harama ta bude sallah yakan daga hannun wa kabbara sai ya ce Allahu akbar wa raka'a sannan kuma ya yi ruku'i sallallahu alaihi wasallam ƙarin bayani shine mu koma kan hadisin karo na biyu ya ce manzo Allah idan ya gama karatu a sallah to yakan ɗan yi shiru kafin ya yi ruku'i shine sakata sakatatan wannan ya nuna mana daman shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karatu idan yayi yana yi ne aya aya kuma yana numfashi a tsakanin kowace aya da aya kuma yana ɗan tsayawa ya shiru tsakanin aya kafin ya ɗora wata ayar ibn al-qayyim yayi bayani akan gwargwadon lokacin da ake irin wannan tsayuwa din shirin yace shirin bai wuce gwargwadon mutum ya dawo da numfashinsa ba ba wai zo ka ce bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد wannan ka tsananta ka ga wannan ka shiga wata harka kuma daban amma qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad kaga kawai numfashinka kake saukewa sai ka dauka to haka ibn al-qayyim ya faɗa a nan gurin ya yi wannan bayani ne saboda akwai waɗanda suke ganin wani shiru ne na musamman daban kamar idan ya gama karatu yake wanda za mu zo mai bayani in Allah ya sa yadda ya zo wannan a bayyane kwarai a cikin riwayar samura ibn jundub Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana lahu saktatani a sallah annabi yana da wasu shiru guda biyu saktatun hina yukabbiru akwai shiru da yake yi in yayi kabbara sakta din nan daga sukut ne yayi as-sukut ba shine shiru ba in za ka ce mutum ya shiru da larabci sai ka ce uskut saktatun dan shiru to akwai shirun da yake yi idan ya kabbara harama Allahu akbar to yin wannan shirun in yayi wannan shirun me yake yi dole sifta addu'ar bude sallah ko to sannan kuma wa saktatun hina yafragu yafragu min min alqira'ati inda ruku' yana da wani shiru da yake yi hina yafragu min alqira'a yayin da ya gama karatu in yazo zai ruku'i in yazo zai ruku'i za mu yi shi aikace mu gani kun fahimci wannan yawwa shafi'iyya a mazhabarsu sun yi ittifaki cewa lallai wannan shiru da ake yi kafin a yi ruku'i din bayan an gama karatun sura kafin a yi ruku'i lallai ne sai an yi wani shiru wannan lallai musabi ne a shafi'iyya kuma me hujjan suka ce wannan hadisi din na samura ibn jandub shine ra'ayin imam ahmad da imam ishaq ibn rahuya Allah musu rahama abdullahi dan gidan imamu ahmad yace sa'altu abi an saktataini na tambayi babana akan waɗannan shuruɗin guda biyu kuma ya bani labari cewa annabi yana yi um, an waito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wisali a cikin sallah na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali fi salati ga hadisin nan ya zo ko da yake akwai maganganun malamai akan hadisin wajen ingancinsa wasu sun ce hadisi ne garibi to amma me ake nufi da alwisalu fi sala annabi ya hana yin wisali ce kai ta haɗewa a cikin sallah annabi ya hana wannan ɗaya shine waslul qira'ati bi takbiratir ruku'a wasu suka ce abin da ake nufi da alwisal shine annabi ya hana mutum yana cikin yin karatu kawai ya haɗe da kabbara ta ruku'i yana gama karatun sura maimakon ya tsaya yayi wannan shiru da ake so a yi jama'a a natsufa kun san sallah muke koyo ko ba haka bane ba yawwa ana yanzu ana so a mana bayani ne cewa fa lalle idan an gama karatun sura fa kafin a yi ruku'i fa akwai wani shiru da ake yi kuma yanzu ana so a mana bayani wanda suke yin wannan ba sa wannan shirin kawai da mutum ya gama sura kawai sai ya wuce to kamar ya saba wannan hadisi din an gane bal yafsilu bainahuma annabi yana raba tsakanin ruku'insa da karatu wasu suka ce alwisal abin da ake nufi shine tarku tumanina fi ruku'i wal i'tidal annabi ya hana rashin samun natsuwa a cikin ruku'i da daidaituwa kana yin ruku'i Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal Allahu akbar haka wannan misali ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan annabi ya hana wannan suka ce shine abin da ake nufi da alwisal a cikin wannan hadisin haka wajen sujjada ma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka faɗan komai wannan shine wisal ai yanzu ka samu i'tidali a ciki ka samu tumanina babu to wannan annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam da haka haramun ne yin irin wannan ma Imam al-Ghazali ya fada cikin hadisin wannan hadisin a cikin al-Ihya Ihya ulumuddin nasa kenan Allah masa rahama um, haka Imam al-Iraqi shi ma yayi magana akan hadisin wa in kana wasu malamai sun ce hadisi ne garib cikin su akwai malam albani Allah ya masa rahama to a nan gurin abin da nake so mu fahimta shine um, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah idan in ya gama karatu yakan yi shiru sannan yakan yi ruku'i idan ya zo ruku'in nan yana daga hannunsa muka ce daga hannun nan irin yadda yake daga hannu a kabbarar harama ko ba ka bane yawwa kamar yadda hadisi ya zo karara kuma a bayyane an ce abdullahi dan umar an ruwaito idan ya zo ya shiga sallah yana yin kabbara allahu akbar sannan idan zai yi ruku'i ma yana yin kabbara allahu akbar idan ya ce sami allahu liman hamidahu ma sami allahu liman hamidahu ma yana daga hannu abdullahi dan umar sannan in ya tashi daga raka'a ta biyu zai shiga ta uku yana daga hannu nan muna magana ne akan wuraren daga hannu Allahu akbar kabbar harama ana daga hannu in za a yi kabbar rukuyi ana daga hannu sami Allahu liman hamidahu ma ana ana ana daga hannu Abdullahi dan Umar yana yi Allah masa rahama sannan kuma yayin da kai zaman tahiya guda biyu ai zaman tahiya na farko za ka yi raka'a biyu za ka tashi raka'a ta nawa ta uku shi ma ana daga hannu kamar yadda aka rubuta Abdullahi dan Umar yana yi an ruwaito tawus ma Allah ya masa rama shi ma yana yi in zai bude sallah yana daga hannu Allahu akbar in zai ruku'i ma yana daga hannu haka aka ruwaito suna yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su um, yanzu anan abin da muka karanta a aikace shine an ce mana idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama karatu yana da yana da yana da sakta ko yana yin shiru kamar yadda mala albani ya rawaito mana yanzu ina yin sallah na yi fatiha ga hannuna ko dai ne haka shine alwadu'u ko kuma ne haka alqabdu ko kuma ne haka wannan ahyanan aka ce annabi yana yi ba kullum ba haka din nan kun gane wannan hannun dama ya damke na alwadu'u daya kenan kuma a kirji ake ko ko kuma alqabdu haka wannan hannun ya rike nan gurin kaga biyu ko kuma wani lokacin in ka ka gaji sai kai haka ahyanan ko da ke kanna ce kanna ce ka gaji kar wani ya dauka sai an gajin za a yi to yanzu na yi haka غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر kaga da nace walam yakul lahu kufuwan ahad ai na dan yi shiru ko amma ba daidai bane kamar yadda muka karanta anan a ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر أنا إيه كواي منعي ana yi ko ba yi tsakani da Allah ana yi musamman a sallar tarawih ko tahajjudi da aka kagu a gaggauce to in dai sallar annabi ne daman shi yasa aka ce sifatu salatin nabi in dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yakan yakan tsaya ya shiru kuma ka gane me hikimar haka din akwai hikimomi na farko dai ga wanda bai san surar da kake karantawa ba kaga ka bambance masa tsakanin karatu sura da kabbara yanzu da kace walam yakul lahu kufuwan ahadu Allahu akbar wallahi wani ba mamaki yaje yaje haddace haka walam yakul lahu kufuwan ahadu Allahu akbar ya dauka karshen sura kenan haka ko ba ka bane kaji daya na biyu kuma tsaya wanda za ka yi zai taimaka maka ya baka wani ɗan kushu'i ko yaya yake ma'ana ka samu wata kimtsawa ta musamman za ka shiga wani sabon rukuni saboda tsayi wanda ka yi na karatun sallah a tsaye ɗin farilla ne to kuma yanzu za ka yi ruku'i shi ma kuma wani rukuni ne wanda matsayinsa bai gaza wannan ɗin ba ka kimtsa masa ka yi ruku'i to wannan shine abin da manzon Allah ya karantar da mu idan an yi sai a ɗanyi shiru sannan sai a rukuyi to shi ya ce sun marafa a yadaihi قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر kenan kabbarar da za ka yi bayan sakta ɗin da kai shirin da ka yi kuma za ka yi kabbara kuma kabbarar da za ka yi za ka ɗaga hannu kun fahimci wannan shine summa rafa a yadaihi alal wujuhil mutaqaddima fi takbiratil iftitahi a bisa fuskokin da suka gabata a wajen kabbara da aka ce ta buɗe sallah kabbara harama Allahu akbar ko Allahu akbar ko kuma Allahu akbar in wannan a kabbara harama ne sai ka gabatar da da da menene da, da kabbara sannan ka yi ta to amma kabbarar ruku'i da sujada shi kuma an ruwaito mana hadisi cewa manzon Allah yana yi ne tare da kabbarar tare da hannu yukabbiru hina yahwi ko ko ba ka bane yawwa um, a nan gurin abinda nake so yan uwa su mayar da hankali a kansa shine an karatar da mu abubuwa kamar haka sakta bayan an gama karatu ɗaya kenan sannan takbirat wato raf'ul yadi inda takbira ana so a daga hannu yayin kabbara din ana so a daga hannu yayin ita kabbara din kenan daga hannun da aka ce mu yi a sallah su ne inda ake daga hannu a sallah su ne yanzu yi kabbara harama Allahu akbar kaga daya zan yi ruku'i Allahu akbar kaga na sake daga hannu ko kaga biyu kenan ko sannan kuma an ruwaito mana a sami Allahu liman hamidahu ma ana faɗa yanzu kaga nayi ruku'i sami Allahu liman hamida kaga daga hannu na nawa ha yawwa to ka ce sami Allahu liman hamidahu to za ka yi sujada za ka daga hannu ko ba za ka daga ba a za ka daga a nan ba ce za ka daga ba sami Allahu liman hamida ka ce sami Allahu liman hamida ba ka daga ba ko to za ka wuce sujada kawai sai ka tafi Allahu akbar a wannan riwayar a wannan riwayar a nan riwayar ban ce riwayoyin da za mu zo nan gaba ba saboda akwai riwayar da za mu zo nan gaba kowace kabbara manzon Allah yana yin daga hannu a ciki kowace kabbara to yanzu mun samu nawa kenan kabbara harama daya sai kuma me ruku'i biyu sami Allahu liman hamidahu yawwa to an tafi sujjada to zan za a dago daga sujjada a wata riwayar an ce idan annabi zai dago daga sujjada kaga misali ya yayi Allahu akbar yayi sujjada to yanzu ya dago ma Allahu akbar a sujjada tsakanin sujjada sujjada ma an ruwaito yana dagawa sallallahu alaihi wa alihi sallam kun fahimci wannan tayyib kabbara wa kabbara wa raka'a sai kabbara sai ruku'i sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sai kuma sai kuma ya ce na wani ba irin nan ku bane ko ya kare ne yawa sai ya ce wa amara bihi ma almusi'u salatihi da haka din manzon Allah ya umarci wannan bawan Allah da yake bata sallarsa manzon Allah ya umarce shi yace ga yanda zaka ko ba ka bane yace da shi inna halata timmu salatu ahadikum حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله sallar ɗayan ku ba za ta yi ba sai har in ya kyautata alwala kamar yadda Allah umarce shi a nan ana so a nuna maka wato ita kanta sallaka tana tana karɓuwa ne in alwala ta yi kyau ba wai ka je tun daga alwala ka kashe sallarka ba fafafar fafafar fafafar ka je ka yi ka fito babu natsuwa ka zo kama sallah duk kakalan da ka yi a sallah in alwalarka ba ta yi kyau ba aikin banza ka yi da haka annabi ce sallar ɗayan ku ba ta yi ba idan bai kyautata alwala ba walalle ne idan za a alwala a yi bismillah dole ne wannan tilas duk wanda ya alwala bai ce bismillah ba bai da alwala eh haka annabi ya faɗa hadisi hasan eh duk wanda ya zai yi alwala bai ce bismillah ba annabi ya ce ba shi in ka manta sai ka in ka tuno a ciki ka faɗa in ka gama ma ka faɗa thumma yukaddiru Allah sannan mutum ya kabbara wa yahmaduhu ya gode wa Allah wa yumajjiduhu ya girmama shi wa yaqra'u ma tayassara min alqur'ani ya karanta abin da ya sauƙaƙa nan daga alqur'ani mimma allamahu Allah cikin abin da Allah ya sanar da shi wannan yana nuna ashe qur'anin da mutane suke karanta Allah ne yake sanar da su ba wayan su bane eh ba dabarar su bane sannan kuma wannan yana nuna maka zaka karanta abin da ya sauƙaƙa ne a gare ka babu wani tilas duk inda kaga dama duk qur'ani gaba ɗaya ko ina ana karanta shi a sallah kuma abin da ya sawwaka gare ka kurum shi zaka yi yawwa babu takallufi babu tsanantawa sai ka kakalo can ka kakalo can in ka iya ka yi in baka iya ba ka yi in kana da nishadi ka yi in baka da nishadi ka yi abin da kake so al'amru fihi sa wa ajina lahu fihi kuma da abin da Allah ya ma izini a ciki kaji ba abin da karanta ya Allah ne ma izini karanta in bai ma izini ba za ka yi tun mai kabbiru wa yarka sannan mutum ya kabbara sai rukuyi wa ya ba'u ya daihi ala rukubataihi sannan mutum ya dora hannayensa akan me gwiwowinsa ya dora hannayensa akan gwiwowinsa kamar ya dora hannayensa akan gwiwowinsa na'am wajen me a wajen rukuyi kenan ko yayyib حتى تطمئن مفا... حتى تطمئن مفاصله وتسترخي har sai gaɓoɓinka sun samu natsuwa sun koma inda suke alhadis haka za ka yi har sai gaɓoɓinka sun in kai ruku'i din sai gaɓoɓinka sun natsu kuma sun koma inda suke hadisi ne ingantacce to a nan gurin um, kai taso kai wannan yaron don mu yi yadda za a gani za ka iya hawa na to bismillah kai bismillah fa yawwa to dan lukuti ne kai ka dan yi girma ne a'a ba zama za ka yi ba tashi za ka yi ka tsaya stars a kai wuce fanka kai ku na a nan ne fanka ta yi ka tsaya can za ka kalla wai ku ku matsorata ne ina fankar take yanzu ka ga yana tsaye ko to me ake nufi da waya ba uya dahi ala rukubataihi yi ruku'i mu gani kai yawwa kaga hannunsa wannan kaga ga gwiwa ko to sa hannunka anan za mu zo mu a nan karatun za mu karanta yanzu su shi in yatsun ya za a yi da su kuma ya halatta a yi haka kasa akwai masu yin haka ko to yanzu nan gurin gwiwa ce nan kaga wannan ƙauri ne ai to yanzu kaga da ya haka rukuin nasa ya yi feti ku kalli gadon baya kun ga wani kulluto a nan to wannan ya nuna kaga tun daga ɗora hannun bai yi ba kun fahimci wannan to sa hannunka a gwiwarka yawwa to ka san me yasa rukuin nasa bai yi ba a nan gurin saboda nan yake kallo amma so ake ka kalli nan kalli can inda za ka yi sujada ka ɗaga kan haka to sai ka dan daga ka dan miƙe hannun naka za ka yi yawwa haka yawwa ka kalli can mun ga haka to yayi kenan to yanzu mun fahimci cewa dai ana sanya hannu ne a ina to idan yin da yayi haka fa kama cinyar ka nan ka sa akwai masu yin haka ko ko ba haka bane akwai masu yin haka idan an yi haka shi ma ba a yi daidai yadda annabi ya ce ba a nan za a dora akan gwiwa za a dora to sauka kafin mu da kiranka ka dira mana kamar soja to wannan kenan sai malam yake cewa a rukuwa sifatun rukuwa yanzu za mu aikata a aikace yaya ake rukuyi wa kana sallallahu alaihi wa sallam في أول الأمر يطبق بين كفيه ثم يجعلهما بين ركبتيه ويخالف بين أصابعه ثم ترك ذلك ونهى عنه ba ku da shi ko to ba original bane littafin sai kuna da wakana ya za'u kaffaihi ala rukubatayhi ko tayyib وكان يأمرهم بذلك ويأمر به أيضا أن نسيء صلاته كما مر آنفا كو تو أنا wani ilimi ya ba mu sabo tsohon ruku'i na da da ake yi wanda shi kansa manzon Allah ya yi wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi awwalil amri a farkon al'amari annabi ya kasance yutabbiqu baina kaffaihi yana hada tsakanin tafufukansa shine haka yutabbiqu wannan shine tabbaka ya hada su wuri guda thumma yaj'aluhuma baina rukubatayhi sai ya sanya su a tsakanin gwiwoyinsa zamu yi aikace yanzu insha Allah wa yukhalifu baina asabi'ihi kuma yana saba tsakanin yan yatsunsa haka kenan an gane kaga tabbaka wa khalafa tabbaka wa khalafa ya shigar da ma'ana wannan ya ta shiga nan ka gani to shine wannan khalafa baina asabihi to da a ruku'in farko da haka annabi yake yi yace kuma summa taraka dalika wani anhu daga baya bari kuma yayi hani akai um, dauke wannan tebur dan janye shi kaɗan ku ja shi a hankali iya a hankali soja haka za ka yi da shi yadda za a gani ka tsaye da shi a haka haka za ka yi da shi to mun karanta mun karanta cewa annabi yana yin kabbara ya rukuyi ko kuma an nuna mana cewa yana ɗora hannayensa a ina akan gwiwowinsa haka kenan ni wannan ita ce wannan ita ce gwiwata haka haka to wannan wato original rukuyi din kenan wannan to akwai na da da in an zo rukuyi haka yake tabbaka baina asabihi baina kaffaihi wa khalafa baina asabihi kaga haka din nan kun ga haka wannan to in an zo ruku'i haka annabi yake yi da haka kun ga haka to haka ake ruku'i a da ga hannuna ga shi na soka su a nan tsakanin gwiwoyi haka to da haka ake idan ba ku gane ba kai yaron nan zo don a aikace sosai ya gani ni ne ba zan hau wannan ba don saboda gudun abin da zai iya biyowa baya ƙwarai kuwa dawo da shi nan yawwa zo ka hau sama hau kai yaron na ya kamata ka fara exercise watin yanzu gaskiya tabbik tabbik kai babbe aka ce haka za ka yi hada to dan shigar da wannan yawwa haka ka shigar da kowane cikin kowane to daga musu gani juya da da juyawa kowa ya gani ko to sasu tsakanin nan da nan yawwa kun ga tsakanin gwiwoyin shi haka to da haka ake ruku'i da a ruku'in da haka annabi yake to amma sai ya dina kuma ya ce a dina da duk sahabbai ma an zo sallah kurin kowa haka yake soke kawai kun fahimci wannan to shi ke ne hakuri sauka mun yi yawwa what haka ake so ai maza kenan mun ji wannan ko tayyib ثم ترك ذلك ونهى عنه wannan hadisin na abdullahi ibn mas'ud ne Allah kara masa yadda wanda alkama da al'aswat duka sun ruwaito gare shi suka ce sun shiga wurin abdullahi dan mas'ud suka suke cewa usalli min khalfikum kamar yadda aka ruwaito alkama wal aswad annahuma dakala alaihi faqala usalli من خلفكم قال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه Abdullahi dan Mas'ud ya ce ku zo zan yi sallah a tsakanin ku ko biyu da alkama da aswad sai sa ɗaya a dama ɗaya a a hagun ɗin shi kawai suka ce sai muka yi ruku'i sai muka sanya hannayenmu a cikin gwiwoyinmu a muka ɗora hannayenmu a kan gwiwoyinmu irin wanda aka sani noma ruku'i wanda aka sani abdullahi dan mas'ud yana ganin sun yi wannan a cikin sallan kurum sai daddoke hannayen ba ku gane ba ko da alkama da aswad ne suka zo gurin dan mas'ud sai ce ku zo zan yi sallah a tsakiyar ku mai sallah kaji ko suka yi ruku'i dama akwai abin da yake ne da suka yi ruku'i kawai sai ga sun yi normal irin ruku'i da aka saba sai sa hannu ya mammake hannayen ya nuna musu ba haka za su yi ba fa daraba bi aidina thumma tabbaqa bayna yadayhi sai hada tsakanin hannayen sai sanya su tsakanin cinyoyin sama ba ma tsakanin gwiwa ba tsakanin cinyoyi kusa da gwiwa cinya haka ake yi yayin da ya gama kuma sai ya ce haka za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an mas'ud ya ce haka annabi ya aikata hadisin imamu muslim da imamu tahawi ashe wannan yana nuna mana cewa lalle din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi haka din ko ba haka bane yawwa to malamai sun yi sabani wato a akan wannan matsala din wasu malamai suna ganin cewa za a yi aiki da wannan hadisin wannan hadisin da ya nuna ga irin yadda annabi yake ruku'i na hada hannun nan a sa su tsakanin cinyoyi da gwiwa abdullahi dan mas'ud yana da wannan ra'ayin da al-aswad ibn yazid yana da wannan ra'ayin da abu ubaida ibn abdullahi ibn mas'ud ɗansa abu ubaida da abdurrahman ibn al-aswad waɗannan a cikin sahabbai suna da ra'ayin cewa in za a yi wannan sallah ɗin ga yadda za a yi ta amma malamai cikin sahabbai da tabi'ai duka sun saba musu sun ce gaskiya ba za a yi haka ba suka ce wannan hadisin a farkon musulunci ana aiki da shi amma daga baya an soke yaya aka yi abdullahi dan mas'ud bai samu labarin an soke wannan hadisin bane shi yasa ya ci gaba da yi kuma ba abun mamaki bane bai samu labarin an soke wannan hadisin bane ba mutanen madina sun sun san da wannan kuma sun ruwaito cewa an soke kuma sun yi aiki da shi shi sa malamai suka ce wannan yana nuna mana mutanen madina a'lamu bin nasikh wal mansukh kenan wanda suke zaune a cikin madina suka fi kowa cikin malamai wato sanin annasikh wal mansukh sama da irin waɗanda sahabbai ne sun fita sun bar madina watakila sun tafi jihadi ko kuma an tafi da'awa ko na makamancin wannan an gane ko wani zai iya cewa to gashi nan dai abdullahi dan mas'ud matsayi irin nasa a ce wai bai san cewa manzon Allah ya canja wannan ruku'in ba qur'ani fa annabi ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi gaddan tariyan to to to falyakra bi qira'ati ibn ummi abd annabi ya ce a karanta da qira'ar abdullahi dan mas'ud yana cikin manya-manyan malamai kai abdullahi da masu sai ce wallahi tallahi na rantse muku da Allah wato duk wata aya da ka sani ta alkur'ani kowace ne cikin ayan alkur'ani na san a ina aka saukar da ita kuma na san saboda me aka saukar da ita ya ce wallahi a duniya a yau a lokacin sai ke faɗa da na san wani wanda ya fi ni sanin alkur'ani kuma abin hawa za a iya hawa a je wurinsa tablughuhul matiyya wallahi da sai na hau abin hawan nan na je wurin shi malamai suka ce a wannan lokacin a duk duniya ba wanda ya kai sanin alkur'ani kuma kowace aya ce in kana so kurin ka gaya masa ka ja masa ayar ka ce aina ta sauka kuma akan mai sauka sai ya ma bayani kuma ya ma abdullahi dan mas'ud amma ka san ya yake irin mutanen nan ne da Allah musu halitta siraran mutane irin sangali din wato irin motsatsun mutanen nan ne ƙanana ne dan an ce an yi ruwaito wata rana wato ya je ya hau kan bishiya sahabbai suna ƙasa ya hau kan wani reshe reshen da su sahabbai gani suke in mutum ya kama ai ba zai ba ma dan adam ya hau wannan reshen amma wallahi Abdullahi dan Mas'ud ya hau reshen nan kurin yana ta yana ta lilawa da shi kuma reshen nan bai karye ba saboda bai da nauyi kafarsa siririya ce shi yasa aka ce yana rufewa da, da mayafi baya so a ga sangalinsa a ga a ga ƙorinsa saboda dan siriri ne to yaya aka yi aka yi da ya hau bishiyar iska ta kada sai wandan sai ya dan bude sai suka gani kudin sai suka fashe da dariya sai annabi ya ce tab atadhakuna ala saqib ibn ibn mas'ud yanzu dariya kuke akan ƙwaurin Abdullahi dan Mas'ud da siriritarsa sai ce to wallahi waɗannan ƙwaurin guda biyu wallahi sun fi dutsen Uhud nauyi a gurin Allah ilimi shi sa Ali bin Abi Talib ai yake ganshi yace kunaiful muli a ilman yace ga kanan dan tsirit da kai sai ilimi dan cut haka gashi dan kadan amma akwai karatu wallahi dan mas'ul ke to amma duk da haka dan a gaya maka malam ilimi kogi ne yanzu ni da kai yan karshe karshen zamani da ba a ma san da mu ba ba labarin mu karan kadaniya kaga mun gane wannan an samu canji amma shi Abdullahi dan mas'ul bai sani ba ba alfahari da karatu ba wanda ya isa ya ce ya san komai wallahi wallahi a gidanka dan kamalan sai zo a je a gaya masa wani abu a islamiyya ya zo maka gyara a islamiyya na'am ke sa tawadu'u shike kawo ilimi kankan da kai kurin a nuna ba sani ba eh in ka nuna baka sani ba lokacin Allah zai daga ka tawadu'u yarfa'ukumullah kuma bayan wannan ba ma wannan kaɗai ya gare shi ba shi a wurin sa Abdullahi dan Mas'ud ba a daga hannu a kabarbari na sallah ko ɗaya in ba kabbara harama ba a ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud shi bai sani ba ba a daga hannu a kabbara wata kabbara a cikin da ba mun ce ana an ruwaito ma kowace kabbara ana daga hannu ba ba mun ce annabi yana yi in zai ruku'i ba in yace sami Allahu liman hamidahu in ya dago daga sujada ko yayi sujada ba yana faɗa ba to shi a gurin Abdullahi dan Mas'ud bai san da wannan ba kuma ba abun mamaki bane ba ko anan nan baya ma cikin malamai yanzu ibn hazan ba kuna jin ibn hazan ba al-andalusi babban malami mashhuri malami tsayayyen malami mai ilimi da karatu amma ibn hazan fa bai san imam tirmizi ba idan an tambaye shi labarin tirmizi ce rajulun majhul waye tirmizi kenan bai ma san da sunan tirmizi ba ibn hazan fa ka duba sunan tirmizi inda ya shahara ko nan kowa ya san shi ka duba imamun tirmizi ne shahara a duniya amma ibn hazm bai san tirmizi ba kamar yadda malamai suke faɗa ashe ilimi kogi ne faɗi ne da shi ba alfahari da shi ina fata ana fahimta yawwa wani zai iya cewa to yaya aka yi yana daga cikin daɗaɗɗun sahabbai kuma waɗanda ba sa rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safaran wa hadara ko a tafiya ko a zaman gida yaya za a ce subhanallah ya wannan sunna tun ta ɓuya gare shi to ya za a sai a ce mutum ne yana iya yin rafkanuwa yana iya yin mantuwa kai ba ma wannan ba gana na aisha fa aka tambaye ta akan sallar walha ta ce annabi ba ya yi na aisha ta ce ni ban taba ganin annabi ya sallar walha ba wa amma wa inni la usabbihuha amma ni ina yi kuma ka duba hadisai da aka yi ta ruwaito a manzo Allah yana sallar walha amma na aisha ta ce annabi bai yi malamai suka ce Allah mata rahama Allah jikanta da rahama bai yi ba ilimi bane wanda suka ce yana yi wasu matan irin ta sun ruwaito cewa yana yi a ɗakin su to yaya aka yi haka ba ta sani ba aka ce kurin coincidence ne dacewa ne duk ranar da zai yi din watakila baya ɗakin ta ko kuma ma in yana ɗakin ta in zai yi sai ya yi a waje ko a wani wuri da ka ba mamaki shi za a ka'idar malamai wanda ya kawo abu almusbitu muqaddaman al-nafi wanda ya kawo abu a ka'ida ta usul wanda ya bada ilimi shi ake gabatarwa akan wanda ya kore wanda ya ce akwai shi ake fifita akan wanda ya ce babu wanda ya ce akwai ilimi ya kawo wanda ya ce babu fa korewa yayi kaga wanda ya ce akwai in amintacce ne ba sai a karba ba ina fata ana fahimta to wannan kenan misali an yi karatu a masallacin al'ansar yau sai wani ce kai ba ai ba ya aka yi ni dai gaskiya saboda ban je ba ina jin ba ai ba a sai wani kuma ya ce an yi me dalili ya ce to ni na je an yi to yanzu anan wanda ya ce ba a yin nan ba shi za a ɗauki maganarsa ba za a ɗauka ba saboda bai ce ba bai sani ba ko ba haka bane ba ko kuma ya ce a ni fa da ni aka yi magarba amma har aka yi magarba aka idan ni ban ga malam ya zo fara karatu ba kuma na buga abun hawa na ya tafiya da haka ba ai ba sai wani ya ce malam da ni aka yi karatun nan an yi to a nan gurin nawa za a ɗauka yawwa to almusbit muqaddama ala nafi abdullahi dan mas'ud yana ganin akwai wannan to amma sauran sahabbai suka ce an gogi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ya dena sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an fahimci wannan da kyau ko tayyib an ruwaito daga amr ibn murda daga haisama ibn abdurrahman ibn abi sabrata al-ju'fi yake cewa na zo garin madina sai na zo ina yin sallah ina yin faja'altu utabbiqu ina wannan hada hannun in suka tsakanin cinyoyi na kama yutabbiqu ashab abdullah kamar yadda almajiran dan mas'ud suke kuma ka duba amma mamaki duk yarin jahi almajiran su akan wannan shi yana yi su ma sauran almajiran suna yi saboda dalibi yawanci yana tasirantuwa da malamin sa yace ina yin ruku'i kamar yadda suke yi sai wani mutum ya ce ya abdullah ma ya hamiluka ala hada kai me yasa kake wannan abu yaya kake irin wannan sallah din sai kawai bawan Allah sai yake cewa kana abdullahi yaf'aluhu ai dan mas'udi yana yi kuma ya gaya mana cewa manzon Allah yana yi ba shi kenan ba wannan ya nuna hujjar sahabbai in kun lura shi ma dan mas'ud da yazo dai karshe ne cewa yayi me annabi yana yi to wannan ita ce hujja ahlus sunna Allah ya ce ayi ayi annabi ya ce ayi ayi amma ayi abu ba za a iya cewa annabi ne ya aikata ba kuma ba a ce annabi ne ya ce ai ba to wannan abun kai nesa da shi kun fahimci wannan ya ce to kuma ya gaya mana annabi yana yi sai ke na wannan ba Allah ce eh sadaka abdullah lalle abdullahi dan mas'ud gaskiya yi ƙarya yi gaskiya faɗa annabi yayi ko bai ba annabi yayi sallallahu alaihi wasallam walakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama sana al-amra thumma ahdatha Allah lahu al-amru al-akhar annabi yakan yi wani abu sannan daga baya Allah kuma ya samar masa wani sabon al'amari sai ce da shi fanzur mashama alaihi muslimun ka duba abinda musulmi suka hada kai kamar yaya ka duba abinda musulmi suka hada kai yace ka duba wannan sallah din in banda abdullahi dan mas'ud da shi da almajiransa ba suwa suke yi ka duba sauran sahabbai ga irin abinda suke da haka ka hada ka yi aiki da abinda sahabbai suka hada kai ya bashi wannan shawara din wasna'u shi kenan yace yayin da ya dawo sai ce kana la yutabbiq sai dai ne wannan sallah din yana yana yana hada hannu din haka imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisin wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi manzo Allah yana kama yana dora hannayensa shine yumakkinu yadayhi yana dora hannayensa a jikin gwiwowinsa ka annahu qabidun alaihima kamar yana damkan su kamar yana me damkan su kai taho hawo sauri sauri sauri wa kana yufarriju baina asabihi hau hau hau sannan manzan Allah yana bubbuɗe tsakanin ɗan yatsunsa tashi ka zai anan yanzu mun samu hukunci na biyu aka ce yumakkinu yana riƙewa gwiwan ko kalqabidu alaihima ka annahu qabidun alaihima kamar yadda yana yana damƙar su ne gwiwoyin abu na biyu yufarriju baina asabihi yana rarraba tsakanin menene yatsun wa amara bihi musiu salatihi haka ya umarci mai bata sallan nan yace da shi idza rakata fa da'a rahataika ala rukbataika idan za ka yi ruku'i ka dora rahataika me rahataika waɗannan tafin hannu su ne raha wannan raha wannan raha to ka dora su akan gwiwowinka thumma farrij baina asabi'aka sannan ka baza shine farrij ka baza kamar yadda ake dankwalo ka baza tsakanin 'yan yatsunka sun man kus sannan ka ɗan tsaya kaɗan kaɗan jira hatta ya aku da kulla udwin ma kadahu har sai kowane kashi ya kama makamarsa kowane kashi ya kama makamarsa wannan riwayar Abu Dauda da riwayar Imamu Ahmad haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kana yaj'alu asabi'ahu asfala min min zalika ala saqaihi an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan sanya yatsun nasa ma'ana idan ya dora tafin raha din wannan cikin tafin nan shine raha to idan ya dora akan gwiwowin to ɗan yatsun nasa sai su yi ƙasa da gwiwar kaɗan ma'ana wajen ƙaurinsa kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wannan hadisi abi mas'ud uqba ibnu amr al-badri kenan wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambaihi kuma annabi yana budawa yana kuma nesantawa wato wato mirfakaihi me mirfakaihi a gwiwa bugurguman hannun shi ko gwiwan hannu yana nesantawa yana budawa an jambai shi daga nan kuidinsa bangaren sanan din nan za mu aikata a aikace sallallahu alaihi wa alihi sallama wa kana idza raka'a idan annabi ya ruku'i basata zaharahu wa sawahu yana shimfida bayansa ya daidaita shi kaga basada wani abu ne sawahu ma wani abu ne ya shimfida ya daidaita haka yake sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabbai da yawa sun ruwaito Ali bin Abi Talib Anas dan Malik Abdullahi bin Mas'ud Abu Barzat al-Aslami duk sun ruwaito wannan annabi yana yi hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra da za a zuba manzon Allah ruwa a gadan bayan sa to da ruwan zai tsaya ai akwai aiki kaji ko da za a zuba ruwa a gadan bayan sa da ruwan zai tsaya wa qala lil musii salatihi ya gaya wanda yake bata sallarsa fa idan rakata in kayi ruku'i fa ja'al rahataika ala rukbataika ka dora tafin hannunka akan gwiwowinka wamdud zaharaka wamdud daga madda ya muddu an gane ko wana muddu lahu min al'adabi madda jan abu a miƙar da shi wa makkana wa makkin liruku'ika ka kafu ka sunkuya sosai liruku'ika dan ruku'inka riwayar Imam Ahmad da Abu Dawuda da isnadi mai kyau kuma yace wa kana shi annabi ya kasance la yasubbu ra'sahu baya sunkuyar da baya baya miƙar da kansa gaba daya wala yuqni'u kuma baya sunkuyar da shi gaba daya hadisin Abi Humaid wanda ya gabata la yaqna'u kalmar yaqna'u ya daga kan haka afwan baya nade shi haka ya subbu sannan kuma baya nikar da shi haka za mu zo mu aikata shi ma aikata insha Allah walakin baina zalika sai dai annabi yana yi mai tsaka tsaki yake shine baina zalika to bari mu komo a aikace mu ɗabbaga ko ya ce wa kana makkinu yadaihi ala rukbatayhi ko annabi yana dora hannayensa akan gwiwoyinsa kamar yadda muka yi sa hannunka anan nan kun gani to wannan shine yumakkinu yadihi ala rukbatayhi wannan tafin hannun ya kai dan uwana wannan tafin hannun ka dora shi akan wannan dan ball din na gwiwarka wanda yake yana motsawa shine kayi ruku'i na daidai tafin hannun nan wannan tafin ka dora shi a nan gurin yanzu kaga ga tafin hannunsa ga wannan gwiwarsa haka to haka to wannan shine ruku'i na daidai yakan yi haka sallallahu alaihi wa sallama ka annahu qabidun alaihi ma kai ka ce ya rike su yanzu kaga ya tsunsa ai ka kamar rike waye ka gani sai kai in kai ruku'in kamar ka rike gwiwar shine daidai tafin hannun akan dan kwal dan kwallon haka mai dan jujjuyawa ko kwan gwiwa kamar ka rike shi shine ka annahu qabidun alaihi ma sannan ya ce wa kana yufarriju baina asabihi kuma annabi yana bude tsankan yatsunsa kun gani kaga wannan abu ne haɗe su mu gani to kaga ba haka yake yi ba duk wanda ya ruku'i yayi haka ya haɗe yan yatsunsa to bai irin na manzon Allah ba ka fahimci wannan kenan budewa yake dan bubude yatsun kuma idan ka buɗan ma ka fi samun balance ka fi jin daɗi to shine wa kana yufarriju baina baina asabihi yana rarrabawa sallallahu alaihi wasallam kuma haka yi umarci wannan wanda yake bata sallar sa yace in kai ruku'i gashi nan kai kaza thumma farij baina asabi haka thumma kus sannan ka dan jira kaga yanzu yayi ruku'i ya dan jira shine in kasa amma kasa kai hatta ya akuda kulla udin ma akadahu idan kai ruku'in daga kai to yi ruku'i a'a ruku'i kai tsayar ka kenan tun da bayanin da muke kuma zaka mana shirme irin yadda akwai amma ka gani to idan ka ga ruku'in sai ya dan jira ba wai yana yi ya daga ba kun fahimta Allahu akbar Allahu akbar a ba haka annabi yake yi ba dan matsa gaba kanka fada dan matsa gaba kada kun fahimci wannan to ɗaya kenan sannan kuma yace wa kana yaj'alu asabi'ahu asfala min dalika ala sakaihi yanzu kaga ga asabi'a din to yana sa 'yan yatsunsa ƙasa da ƙoƙon gwiwar kaɗan kasa da kokon gwiwa ba shine kwauri ba to haka kaga yadda kaga waɗannan yan yatsun nan haka suke yanzu nan kaga ya taba kodansa kaga nan ba kokon gwiwa bane to idan kai ruku'i ka ji kana taba wato yan yatsunka suna taba kokon gwiwa ka ta ruku'in ka gaskiya bai yi ba ruku'in da zaka yi na daidai shine ka sunkuya yan yatsun su taba farko farko farkon me kwaurinka kamar yadda ya faɗa wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambaihi manzo Allah yana budawa yana fadadawa wato gwiwan hannunsa daga jambaihi nan ne jambai nan kun ga nan da za ka yi miƙe hannayenka haka haka za ka yi in in rukuni za ka yi haka yi kun ga nan dinnan shine jambai ta shi ka miƙe nan dinnan yi rukuni mu gani to annabi idan ya zo yin rukuni baya haɗa nan da nan juya haka don su gani sosai yanzu yi rukuni haka yi haka sasa nan haɗe su kawai yawa haɗe ka yi rukuni haka kun ga nan kun ga haɗe ne to duk wanda ya rukuyi ya haɗe a nan gurin bai irin na annabi ba abinda ake nufi wa kana yujafi wa nahi yana faɗaɗawa yana buɗawa kenan haka yake yi an jambai haka ka gani kaga balance kaga an samu faɗi to wannan shine ruku'i na daidai kuma yin haka din fa shine zai taimaka nan din nan ya daidaitu bayan ne ya zamanto yana da me yana da seti to wannan shine wa kana yujafi wa nahi mirfaqaihi an jambaihi nan shine mirfaqaihi wannan gwiwan hannu wannan gwiwa hannu yana fadadawa a kula fa yan uwa a kula dan a sallu kamar ra'aytu muni usalli din kenan to wannan kenan hatta law subba alaihi alma lastakarra to shi fa annabi ruku'in sa ba fa irin namu bane galiban shi in yayi ruku'in da za a zuba ruwa to da ruwa zai zauna anan yanzu yi ruku'i mu gani na fi sabilillahi za ka yi mai kyau din ka buɗa yanda aka ce yujafi kar kai wani doro kar kai saki jikinka kawai sun koya za ka wannan bayan ya dai to dan daga haka yawa ko ka gaji ne haka ka dan dada sun koya sun koya da nan kai baya ne da yawa nan din yayi baya je ka haka i gaba in haka yawa to yi dan kwantar da haka to idan annabi ya yi ruku'i takribi ne dai sai dai mu misalta da za ka zuba ruwa a nan ruwan zai zauna waye zai kwatanta mana yi seti bismillah zo sauka je ka an gaishe ka bismillah wani masha Allah dogo ne ba sai ya hau kan teburi ba to ga ruwa fa za mu zuba ruwa fa to bismillah dan dan a gani yi rukuyi sosai gaskiya wannan ya kwatanta sai dai kawai matsalar za mu samu ita wannan hular kar a ɗauka kan ne ya ɗago haka haka misali yawwa kun ga nan yadda gadon baya ke gaskiya yayi inda za a zuba ruwa a nan zai dan zauna eh zai iya zama kwarai da gaske kuma ai mun kwatanta mun ce da za a dora ko wani roba ko wani abin nan kawo wannan robar faro din mu gani ko wannan dan gwangwanin to Allah dai kiyaye ka seta sosai bari mu gani dole tun da kashin bayan ta haka yake misali kaga ai nan yana da tudu ne misali kaga yayi yanzu da za mu dan ɗebi ruwan mu dan zuba sai kaga wani ya kwanta a nan kun fahimci wannan to da san samu ne da ba dan abu nan ba ba za mu iya cewa da sai nan din ya dan dago haka yawwa yawwa to to gaskiya wannan shine ne kaga wannan to kai ashe zaka yi mai kyau din ba to wannan kun ga shine daidai yawwa kaga haka to wannan shine daidai to daman to ka rike a haka kai hakuri dan rike kun ga gaskiya bayan nan yayi fiki to manzo Allah kaga kaga ashe gaskiya dole sai an tsaya an koya dole wani lokacin sai kai kana sa madubi ko mata ka tana duba maka dan dan dan saboda annabi ya ce duk wanda yake sallah baya cike ruku'i magana cike ruku'i fa kai irin yadda annabi ya yi ka seta bayan ya zauna sosai to yanzu kaga kana yujafi wa nahi kun ga nan an samu balance tsakanin tsakanin wannan wannan dinsa wannan dugurguman hannun shi da nan gurin kaga an samu balance ko nan shine jambaiki ga kuma gadon bayan nan kuma da za a zuba ruwan insha Allah in Allah ya sa yadda zai zauna to kadan ya hakuri sai ya ce kuma wa kana idara ka a basata zaharahu miƙe bayanka annabi ya yi ruku yana miƙe bayan shi miƙe shi yawwa wa sawwahu kuma sai daidaita shi to daidaita shi ka gani basata zaharahu wa sawwahu kenan to annabi in zai ruku'i yakan miƙe bayansa kuma ya daidaita shi hatta law subba alaihi alma lastakarra da za a zuba ruwa da ainihin wato a zai tsaya to sai yace wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato baya baya baya miƙar da kan kuma baya nade shi gaba daya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kalmar yuqni'u daga shi yanzu misali abinda ake nufi da yuqni leƙo mu wajen baburan nan kana rukuye kallo mun babura ka gan su ko to annabi baya wannan shine iqna' ka fahimci wannan baya in ya zo rukuyi ba haka yake yi ba duk wanda ya rukuyi yana kallon can gaba bai daidai ba to kuma baya kallon can baya ka leƙo mun katangan nan ta masallaci ta can baya leƙo ta ka gani yanzu wani rukuyi yayi to duk wanda ya rukuyi yake leƙa baya to ba daidai ba to yayi sai ce walakin baina zalika annabi yana yi ne me tsakatsaki to kamar ya tsakatsaki tsakatsakin shine kawai ka kalli inda za ka yi sujada shine zai baka true measurement tsari wato wato awo na kwarai na gaskiya kalli inda za ka yi sujada ka gani in kuma ka ga dama za ka iya leko yan yatsunka na babban yatsaka guda biyu shi ma zai baka measurement mai kyau ka gani shine yadda yadda kanka zai tsaya daidai ka ga yanzu yana kallon yan yatsunsa babban yatsa ta dama da ta kafa da ta hagu ko kuma yana kallon inda zai sujada to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yin ruku'in sa a aikace shikenan ko to abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bayan Allah take cewa assalamu alaikum da Allah malam yaro ne muka je asibiti aka haife shi sai muka muka ranci pampers muka karbi aron pampers kuma yaron sai ya mutu kuma ba a biya pampers ba wannan zai zama azaba a gare shi a'a bai zai zama azaba a gare shi ba in an samu masu pampers din aje a miyar musu in ba kyauta suka bayar ba kuma sun bayar kyauta ne shikenan babu wani iskali in kuma ba a same su ba a yi a yi sadaka da shi kuma irin wannan kananan abubuwan ma bai kamata a har a dora wani dogon hukunci a kansu ko musamman yaro wanda yake karami daga haifarsa ya mutu Allah ya kara miki imani da tsoron Allah uwar yaron kuma Allah ya baki hakuri akan abin da kika rasa malam da ala jalsatul istiraha kullum ake yi ya kwarai kuwa jalsatul istiraha za mu zo mu yi babi a kanta ma ba sai mun tsawaita bayani ba dan zaman hutun nan da ake yi an yi raka daya kafin a shiga biyu ana dan zama raka ta uku za a shiga ta hudu ana yin wannan kullum ake yi kwarai kuwa da Allah akar mukalla a jawo hankalin yan uwa sunna da mutum zai ce ahlus sunna ne amma sai ka ga yana bibiyar wuraren maulidi yana zuwa ya ce ga wani ma ni na gan shi ya je har ma magana na ga yana yi a gurin kuma wai shi ahlus suna ne kuma ya masa magana ya ce wai da awa je ita sunan nan kun san rabo ce in gaya muku gaskiya duk wanda kaga ya tsaya gamgam ya kama ta dace ne daga Allah wanda yake raba kafa kuma ya fada can ya fada can sai ya taimaka mai da addu'a Allah sai tashi wacce dawa ce zaka je kai a filin maulidi wanda ba za ka yi ta ba za ka yi ta ba a makaranta ko ba za ka yi ta a masallaci ba ai zuwan ka wurin kurin adireshi ne na cewa lalle kana goyon bayan abu ai ita barna in dai ana yin barna to karkace Allahumma illa ka je ne dan jin wani abin da suke faɗa dan ka ba hujja dan akwai wanda zaka je ka tsaya ka ji ba wai dan ka yadda ba a ka je ne ka ji abin da suke faɗa haka ne ba sharri ake musu ba amma ka je kana wai sunan kai halin suna kuma har a kira sunan ka a ce ka zo kai wa'azi a gurin to ranar da suka gane za su gane kai a sunnar munafiki ne kai ko ba za su gane ba za su yarda cewa da awar kaje ba to in dai da awar kaje da gaske idan kaje sai ka ce to jama'a gashi mun taro a wannan guri amma tsakani da Allah wannan taro da ake bid'a ne a filin wurin ba shine ba bare da gaske tunda da awa kaje ba sun yarda da kai bane sun gaya ma ko ba mamaki ne ma ba shi bayani akan karamar wani ko na makamancin wannan da awar sai ka je ka cikin bid'a ka yi ta tsakani da Allah fa ai ba larura bane ba an rasa inda za a yi dawan bane ba su suna karewa su ya su yan bid'ar suna daina zuwa gurin kuma kai ahli suna kuma kana zuwa duk wanda ya gane fa ya bar bid'a fa ya gane to fa yana ganin masu yin wannan bid'ar fa haka yake ganin su lalle suna kan turba wacce take ba daidai ba to kai ka shigo cikin mu ka ce kai ahli sunna ne kana da fuska a nan gurin kuma ka tsallaka can ma da suka ganka sun san nasu ne za su ce a'a ai wannan wakilinmu ne a cikinsu to sai wani ya zo ya gane to zai gane cewa ɗan raba kafa ne kai yanzu ban zan buga muku misali da Allah ba muna zuwa muna karatu da kowa nan ba dare da rana Allah ya kiyaye tsautsayi yasa sai wata rana an yi wani taron maulidi a wani wuri kurin sai ka ganna a wani gurin a gurin kaji an kira suna na an ce ga akar maka Allah zai zo bayani akan karama ta kaza da kaza da sauransu kurin sai na zo na zo na hau na yi bayani na gama jawabi kuma yanzu na isa in dawo wata rana in zo in sa ku a gaban ina wa'azi in ce muku maulidi bid'a ne na isa ai ba daɗi ya zaka ji dan Allah ya zaka gani ka ga malam in za ka yi sunna kai sunna in za ka raba kafa ka raba kafa kur da wannan bai kamata ba bai dace ba akwai malamai a garin nan jemagu tabbas akwai su duk inda ake suna can in an zo magana suna za su kana ne su ne suna in an zo bidiyar kuma suna can su wai wai kar su bata yan bidiya kar su ji haushi kuma yan ahlus sunna ma kar su bata musu ka taba faranta wa mutum biyu waɗanda hanyar su ba ɗaya bane wannan ka faranta mai wannan ka faranta masa me bambancin ka da Abdullahi bin Ubay dan Salulu ya zo ya zauna gurin manzon Allah ya ce shi yana tare da shi ya koma cikin munafukai ya ce iya tare da su kuma shi ma yana zuwa cikin musulmi ne yana cewa kafirai ne ina zuwa ne in samo mana mabiya ba daidai bane shi yasa ba ma inda zaka ga irin wani abu wallahi sai a Kano wallahi ba ahlus sunna da wahala kaga mutum ahlus sunna suna ahlus sunna yana raba kafa sai a garin nan kuma yawanci mutane wallahi fauci ne kawai wai kada wani fauci wani abin duniya ku uce musu wai kada su yi bakin jini a gurin wani dan bid'a ne zai soka kana sunna ai alamar kai ahlus sunna ne dan bid'a ya ki ka dama riko da sunnan shine zai sa ya ki ka in ko kaga ya soka to ya dawo kan daidai ne kuma alamar kai ahlus sunna ne dole ka kyamaci bid'a saboda wannan kishiyantar annabi ake yi ana yi wa manzon Allah ne kishiya an zo an yi aikin da annabi bai yi ba bai ce ayi ba kuma ka je gurin kuma ka ce kana dawa wace dawa ka tafi gurin maguzawa mana in dawa za ka yi ko ba ba ba maguzawa a Kano akwai stoje ka can mana sai ka je filin bida a wannan ba daidai bane kuskure ne amma ai masa addu'a Allah gyara shi akwai yan kuma yan ya sai dai ya sai nan masu dan raba kafa sai zo suna suna suna suna suna kuma an lokacin maulidi yazo sai su tare yara sai musu maulidi kuma daga baya ka zo kana ce musu bida ne ɗaya da kunya ha ban ji ba yi da ɗinki da komai da yanka ba duka suna yi ai wai idan liman ya karanta wattini wa zaitun wattini wa zaitun cewa da ake wai bala wani hannu ala zalika min shahidin wai aboyi za a faɗa ko aboyi ko abun nan a bayyane bid'a ne ma bai inganta ba a faɗa hadisin ma da ya zo za'ifi ne da ka hutar da kanka ko a boyen ko a bayyane ma ba a ce ba na suratul qiyama ne inganta na ƙarshen suratul qiyama subhanaka fa bala wannan ce dan Allah wai shi yana cikin rudani a taimaka masa dan Allah wai idan mutum ya zo magariba ya samu raka'a ɗaya zai cika ba wani abu ne mai wahala ba an gaya muku kullum idan ka zo bin sallah ka mayar da sallar da kake bi da neman ita ce farkon sallar ka kawai ba ruwanka da abin da liman yake kai kai a wurin ka shine farko da haka ka zo ka tarar da liman yana raka a biyun karshe a sallar isha'i kai a wurin ka farkon sallar ka ne da haka idan ka tashi me zaka ciko raka a biyu fatiha kadai ka fahimta ka zo ka tarar da liman yana raka'ar ƙarshe a sallar magariba ka ka samu raka'a ɗaya kai a wurinka shine sallar ka ta farko kenan idan ka tashi cikowa yaya za ka yi abinda za ka yi sai ka kawo fatiha da sura a raka'a ta biyu ka jona ta da yar uwarta kaga za ka yi zaman tayya sannan sai ka sake tashi kawo fatiha kadai kuma ku riƙe wata ka'ida ita sallah kullum cikawa ake yi ba ramawa ake yi ba me bambanci tsakanin ramuwa da cikawa in an ce ramawa za ka yi to kenan abin da ya kubuce maka ne za ka dawo da shi to ba haka ake yi ba cikawa me cikawa abin da ya saura maka ne za ka cika shi to wannan shine abin da hadisi ya tabbata ma fatakum faqdu wa ma fatakum fatimu wannan faqdu din ana fassara shi ne da al-ittimamu kamar yadda malamai suka yi bayani za mu zo nan gaba kaɗan za mu yi bayani insha Allah ta'ala haka za ka ɗauka bawan Allah wani ya zo yana bin sallah ya samu raka biyu a jam'i kuma an idan da sallah ya ciko yana cikowa wani kuma ya zo ya da jona masa yaya sallar su ta yi lafiya talau eh salatul masbuki kenan abin masbuki sallah ba laifi bane ka gane mutum ya zo ya rasa sallah yana ramawa sai wani ya zo ba samu sallah ba ku jona ku bi shi ya halatta kun banci wannan ba abin da ya hana wanda ya ce kar a yi sai ba ku hujja wanda ya ce kar a yi to ya ba ku nasi yawwa eh ko nafila ko farilla yanzu misalin mun gidan da ishayi muna yin nafila za mu yi raka'a biyu na bayan ishayi ko na bayan magariba kai kuma ka zo baka yi ishayi ba kawai ka jona da kai kai kai daya ka zo ka bi mai nafila nan ya halatta mai nafila ya bi mai farilla mai farilla ya bi mai nafila duka wanda aka yi ya inganta kuma ya halatta sabanin niyyar liman da mamu ba wajibi bane wanda suka ba ba illa bane waɗanda suka hana din sun ce ai to an samu bambanci tsakanin mai niyyar liman da ta mamu dawon ba dole bane sai niyyar liman da ta mamu ta yi daidai yanzu misali manzo Allah sallallahu ba ya bi mala'ika jibrilu sallah ba shi mala'ika jibrilu sallar farillan nan farilla ce a kansa nafila ce ya yi ta a matsayin nafila manzan Allah shi kuma farilla ce ya bi shi kaga mai farilla ya bi mai nafila kuma a nan gurin shi jibrilu zai yi niyan farilla ne ko nafila nafila shi kuma manzan Allah niyyar mai zai yi farilla kaga mai farilla ya bi mai nafila kaga niyyar liman ta sha bamban da niyyar mamu kaji wannan mu'azu dan jabal ba yana zuwa ya limanci wa mutanensa ba ya bi manzon Allah sallar isha'i kuma ya koma ya wa mutanensa limanci shi ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sallar farilla ya zo ya koma ya je yana wa sallar isha'i a garin su a anguwar su kai shi kaga nafila zai tunda ta manzon Allah ita ce farilla kaga anan gurin su mutanen unguwar sa sallar me za su yi da wace niyya shi kuma me zai yi nafila da wace niyya nafila kaga ashe mai farilla zai iya bin mai mai nafila da ka ba laifi bane ba to me dalilin kuma mai nafila kuma ya bi mai farilla me dalilin mai nafila bi mai farilla na'am a'a hujja hujja ina hujjar da suke mai nafila ya bi mai farilla ga sunan ratata manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama idan ɗayan ku yi sallah a unguwarsu ya zo ya tarar da wani masallaci a wani guri ana sallar jam'i kaji ko to shi din kar ya zauna ya jira sai sun gama ya shiga ya bi su manzo Allah yake cewa wannan din nafila ce a gare shi kaga shi zai shiga da niyyar nafila su kuma mutanen suna yi da me da niyyar farilla kaga ashe mai nafila ya bi me ya bi mai farilla a nan gurin niyyarsa ta yi ɗaya niyyarsa ba ta yi ɗaya ba da ka ya halatta kun fahimci wannan sai wannan yake cewa bana da Allah unguwar da nake ciki babu masallaci na ahlus sunna kusa da ni kuma musamman sallah asubai sai masallacin gargajiya ya halatta na tsaya na yi jam'i da ni da iyali na ko ko dai in daina ba gargajiyar ita matsalar bin sallah kurin ku dauke shi abu ne mai sauki saukin sa shine duk limamin da kaga ya iya sallah ɗaya kenan kuma ka yadda da aqidarsa biyu kenan ka yadda da aqidarsa ba mushriki bane sannan kuma ba ɗan bid'a bane da bid'arsa take fitar da shi daga musulunci kafin wannan ya iya sallah dan iya sallah sharaɗi ne ka bi mutum sai ya iya sallah zaka wanda bai iya ba aqida sallan ma ba ta karɓa in babu aqida in mushriki ne kaga ba za ka bi mushriki sallah ba sannan ba dan bid'a ce bid'a mukaffira ba waɗannan abubuwan su ne ake dubawa kai ka san limamin unguwar kuma kai ka san masallatan unguwar ku idan ka ga limaman nan sun kubuta daga wannan kabi sallah to da gargajiyar suke yi in dai ka san ba ka wani abin da yake aikata na shirka ba kuma alhamdulillah ya iya sallah sai ka je ka bi shi amma in babu na ahlus sunna idan akwai na ahlus sunna kan ai wajibi ne ka je ka bi wanda kake da natsuwa ita sallah kana bin masallacin da kake da natsuwa da shi kake jin daɗin sallarsa kuma ka yadda ya iya sallah ka tabbatar ba zai ja kurami ya je rubuta ku ba amma ka je ka bin mutumin da yake mushriki ne ko boka yanzu da yawa wasu masallaci a cikin gari wallahi limaman bokaye ne sai ya je ya sa an yanka jaki ta kiya kiya ya zo ya ce Allahu akbar ya ce bismillah ku sallah dan guru da laya ne dan raba kambu ne dan tsafi ne dan sihiri ne karuwai su zo ya musu rubutun sha su je su yi tsarki da shi dan samu tsarki barawo ya zo a bashi fasabango mace ta zo a yi mata sihiri ta mallake mijinta wata ta zo a mata tsafi ta cuci kishiyarta duk yana yi dan me zan bi wannan mutumin sallah kuma yazo yana sallah ba yanda za a ji karatun wannan a koye sallar da aka ce a bayyana liman yayi karatu ma mu su ji karatu a jikinsu su san sun yi ibada shi ba zai bayyana ba saboda bai iya karatun ba ko kuma wani ɗin da gadarar yana bayyanawan shi gani yake daidai amma hauka yake alhamdulillah alha ha ba in ka ce hamdu ba rushewa ta tabbata ga Allah kake alhamdulillah rabbil alamin ara ma ni ara ni wallahi ara ara kaga ara to haka ce ba ara ma ni ara ni maliki yawmadini iyaka na abidu wa iyaka nastaqima kaje fa nastaqima iyaka na'budu wa iyaka nastaqima idina idina fa ba ihdina ba idina siratan mustaqima siratan ladina an anta an anta alaihim gairin mangarubi alaihim kaji wai mangarubi mangarubi ba wala rallin da sai zaka wannan sallah wani kuma zai je sai ya yi ta lafiya kalau fatiyar ka san inda zai maka illa sai a ƙarshe gairar magarubi alayhim wala rollin to ana zai kime ka wala rollin ka san mutane mu sun kashi kashi biyu dangane da dot akwai masu cewa radi wala rollin kaga wannan to ba ta yi ba akwai kuma masu cewa walallali la wallahi walallali yanzu watakila shekara talatin yana limanci a wannan masallacin kai kuma kana zuwa makaranta kuma ka ji an ce annabi ya ce duk wanda fatiyarsa ba ta yi kyau ba Allah bai karbi sallarsa ba fahiya khidajun fahiya khidajun ta zama tsumma ta zama tsumma ta zama tsumma haka annabi ya ce haka za a tattara ma ita a jefa ma a fuskar ka a tsine maka albarka ita ma sallar ta tsine maka albarka ta ce bayyaka Allah kama bayyata ni Allah ito zartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni to dan me zan zo in bi wanda bai iya sallah ba sallah kawai dan shine limamin unguwa wallahi sai in tsallaka in je inda zan yi sallah a nutse inda yanzu in asibiti zan je sai na nemi kwararren likita in an ce kai wannan faɗan dagaji ne wallahi zai je manta maka almakashi a cikin cikin ka za ka je wurin shi ba za ka je ba za ka ku nutsu wajen bin sallah ku nutsu wajen bin sallah amma a ka'ida duk mutum da yake musulmi ne yana ashhadu an la ilaha illallah bai yi abin da ya warware shahada ba za ka iya bin sa sallah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته